إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba tara ga wata na sha'aban hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ishirin ishirin da takwas ga watan harko 2026 yau insha Allah za mu yi darasi na 68 cikin littafin riyadu salihin a darasi da ya gabata muna cikin dai babin zuhudu babu fadalar zuhudi fi duniya wal hasa ala taqallul minha wa fadalul faqari baban fadala ta gudun duniya da kwadaitarwa akan kula da kaɗan da kuma da fadala ta talauci inda muka tsaya za mu tashi inda za mu tashi ilamu annamal hayatud duniya bayan mun karanta ayoyi na suratul kaf المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا zamu hara da ilamu Allah subhanahu wataala dinde muna jin ayoyi wanda suke fadakar da mu game da rayuwa ta duniya dan so da yawa dan adam rashin sanin alaka shi da duniya ko mantawar alaka shi da duniya take sa yana yin kuramiya domin ya da adam yana kuramiya kan rashin sanin alaka shi da duniya inda haya san cikakkar alaka shi da ita da ya rage kuramiya shine anan Allah subhanahu wataala ke cewa ilamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahawun wa zina wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فترى مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Allah subhanahu wa ta'ala ke sanar da mu inda ka sani ku yi sani ku san da cewa wa annamal hayatud duniya Allah kamar ya hasare ya takaita mu ita duniya ga ta ba ga wannan abin za a gama a gaba shine kurin rayuwar duniya shine duniya annama alhayatu duniya kaga rayuwa ta duniya matsayinta la'ibun wa lahawun wa zina kayan wasanni ne wanda na ce la'ib kayan wasa da ke aiki da gababuwa na wargi za mu ce kayan wargi cike take da kayan wasanni wallahawun kuma da kayan ɗaukar shagala cike take da ababai masu shagalatar da kai game da abin da yake gabanka kuma wazina haka cike take da kayan ƙawa ko ado wa tafakurun bainakum da yin alfakari tsakaninku na hewa na kaza ilimin ne kudin ne menene ɗan adam kan yi alfakari ga ɗan uwanshi na hewa ne watakathurun fil amwal wal aulad haka yawan tara dukiya da ɗiya wannan mahi yawa shine rayuwar duniya a yi wasa nan wasan ma iri-iri a ɓullo nan a ɓullo nan za ka ga hadda ministakin wasan eh amma babu na addini kadai ko akwai kaga muhimmanci shi kenan a wajen mutane ko akwai na wasa shi iya da musakin shi amma addini bai da nan shi sai dai a gama shi da wasu su kula da shi Allah kiyaye wannan shine abin da mutane suka sa gaba duniya wasa kura yace na gangan jiki hakan kayan shagala wa zinatun haka take take da kawa kayan ado wata fakurun da alfakari tsakaninku wata kasurun fil amwal wal aulad da yawan tara dukiya da diya wannan shine a duniya gaba daya Allah ya tattara maka wannan abun gaba daya ga matsayin shi wa duk wannan babu wani abu mai tabbata ba wani mai tabbata cikin duk wani abun da aka jiro sai ce maka kamatul ghaythin ajabal kufara nabatu wannan gaba daya abin da aka ambato Allah ke buga maka da Allah ya kawo misali dan ka san gano abu yace duka wannan misalin shi kaman girgije ne zai zubar da ruwa a jabal kufara zai birge manoma ta ce manoma kufara me ya ce alkafir alkufur mana ta gabiya asalin manomi yakan sa tsabacin ƙasa ya rihi sai ta kahurci da butulci butulci shine kahurci ka rihe rishin sanin an maka rishin sanin kau da kai game da ni'ima ake manoma ku fara dan sana sa iri cikin kasa ta rishi to Allah ya ce duka wannan abun kamar misalin yanda kasan za a sabkar da gilgije daga sama an san gilgije in ruwa sabko yana gamuwa da tsoro tsoro ya huto to wannan tsiron shine ajabal kufar na batu wannan tsiron da ya huto daga cikin kasa bayan ruwa yaka burge manoma abin sha'awa gona ta hawar hure ta yi tsanwa ya hawar kai abin sha'awa manomi cikin gona kuna tana burge shi kware wahiyar da sanar manomi ya zaki jin daɗi ya gona komi ya kama ɗan washara shi ne a jabal kuffar na batu tsaron shi abin gona yana burge manoma abin burge ana na ana sun mai hiju kaka sun ma ana na a hankali a hankali sai wannan abin abin sha'awa abin burgewa sai ka ga ya har bushewa ya tankwame ya bushe wannan tsanwan yau da gobe fatara musafarran ya gan shi ya koma masara ya bushe tsanwan abin sha'awa ya koma masara ana nan sun ma ya kone hutama yau da gobe yau da gobe wannan karar tsanwa ya koma masara masara shi wanda ga ya riddiddigi ya zama gari ya har zubewa ya ce ya ce su mai kula zama gina ya ce wannan shi ke matsayin rayuwar duniya nan ka ke nan abin sha'awa kana koma ana rage rage haya koma ta lalace gaba daya abin sha'awar wannan ya koma ya lalace gaba da iska tana ɗauka shi kawai mata shi ba wannan shi rayuwar duniya kenan duk abin da aka jero inda ka san ana ruwa a gonarka a garinku a yi ruwa a yi shibka abin sha'awa kwana biyu koma ba komi haka wata duniya ka zagayo ba kowa ciki inda za ka zagayo kai za a waye gari ba kowa an yi an ƙari duniya ke da haka kata ta ƙada ma hankali za ka ƙare kaf gabarta shi fi zama misalin da malamai ta malamai suna sana kawo na wannan duk da an ce abin da ya wuce na sauran addinai aka kala ba ana kashe ne zama darasi ga 'yan baya ko da ba shari'a ba ce ba labar annabi isa alayhi salam da zinariya ku a wannan misalin duniya ne aka buga isa ya basu misalin duniya ne wannan kisa cewa isa alayhi salam ya tahiya tare da ɗaya cikin almajiran shi shi isa alayhi salam ya da dawo dawo guda gare shi almajirin ya da dawo biyu su kama hanya ana tahiya an zo nuri an kwanta sai wannan abokin ta isa sai ga kurin shi biyu isa daya wanda cinye da wancan daya a sai a daidaice isa iya barci ya cinye da wanshi ya cinye da wanshi shi kadai isa da ya tashi ya ga dawo biyu ya ce na dawo na uku ya ce a shi musamman da ci shi ba kun shi ma da mai kawai musamman da aka yi babu shi gwaru a shi ita suna tahiya suka zo yunwa ta kama su sai suka ga barewa shi isa kama ya kira barewa a gaban shi ya kama yanka suka ci su kare ce kumbi izinin la ta tashi ta kama nan sai ya kallo ce bawan Allah ina gama ka da girman wanda muka ci wannan barewa mun ji yunwa muka koshi ya tada ta tahi dan girman ubangijin wace da wani uku yace ba sani ba ce sani ba dan bai hude na mu dan bai hude na sune yayi suka je gaba wajen jiran tsallaka ruwa babu abin ruwa ya kama suka taka ruwa suka huce babu kwale-kwale sun tsallaka isa ce ina gama ka da girman ubangijin da ya ɗau muka hau saman ruwa muka ta saboda girman shi don girman ubangijin wace da wani uku ya ce ba sani ba suka zo wani gari shi yake abin a hannun sandar yake kurin ta isa isa iya barci ya tashi ya shiga gari ilka sannan isa shi ma za shi za shi ma'ana gwada asiri ya gwada ya gwada magani ya shiga sagari aka ka sarki bai lahiya an buga an buga sarki ya tashi sai ta shi iya da magani mai maganin ce zai buga masa kiwon sanda sarki tashi ya buga masa kiwon sanda sarki mutu sarki ya mutu aka kama shi aka ga babu shi ba aka kama shi aka tsire za ka shi in sai tashi ba ba abugin dayya iya ne mai nema sai samu tana an tsire shi za ka shi shi isa ce lahiya mai akai kaje kaje kaje kaje kaje isa ce mu je wajen sarkin isa addu'a sarki tashi shikenan ya komo kan shi zaba ina isi zaba ina abin nan ruwa ido ce tashi ga koma nan ruwa ido a tashi zaka tocin gari cigaba da rayuwarka sai ke tashi kurin cikin aka sabko shi suka kama hanya isa ce bawan Allah dan girman ubangijin da ya mana wannan kudura dan girman shi wanda ya maka kudura ga cikin wannan halaka aka tara zaki dan girman ubangijin wace da wannan uku sai mu sani ba suka je suna tahiya sai suka isko lango gawan kaman dawo lango makata birkin zinariya guda uku a cikin daji dabo sun tono su to isa ce tunzu abin da za yi kamar mubi ne wannan birgi guda nawa ne guda naka guda nawa na ce da wani uku ne wace da wannan uku ce ni ya ta shi gasar shi cin zu ya hudu gaskiya shi ci da uku eh isa ce to kai ni da kai mun kare tun da duk girman wannan uku yana gwada kai har gaskiya ba ka ga duniya ce kai da ita isa bar mai wannan burgin zinariya kun bai dauka isa ta gaba ta yi ta shi ana nan ga wasu mutane biyu sun so da suka zo suka ɗasa ko shi iya hama da wannan da birgin zinariya ya zai da su to yanzu a ci a kama za a raba shi ke nan ce sun zama ku zo shi ke nan mu raba ba yare da za a raba can shi bai ɗauka ba sai aka ce yanzu a ci ana jin yunwa a ci guda gari ya so abinci kawo shikenan shi wanda ya taya gari da ya je sai shaidan ya raya mashi cewa ya sa magani in sun ci sun mutu shi ya ce kwashe gaba daya da ya je ya sayo guba a cikin abinci tab su kuma ka hanyar zo suka shawara ya zo mu kashe shi mutum biyu shi can yariya ya sa guba su ci su mutu su kuma sun tare in su kashe shi shikenan shi yasa gobe shi ya ka abinci su kama su kashe shi ne za su baci wato za su ci ba suna ci abinci suka mutu shine isa sai ya dawo ta wurin ya isa ko zinariya burgi uku da gawa uku ya ce haka za duniya ta fa'alu bi aliha fatana ba ku kwazuto ya ce duniya haka take da 'ya'yanta za ku ta rigimu a kanta ai ta bala'i a kanta kowa ta barta misalin duniya kenan la kiyaye yanzu anan bayan Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mu a wannan aya matsayin rayuwar duniya kawa wasanni kai kawa ta alfahari tara dukiya da diya za a waye gari yadda kasan ana ruwa da gilgije gona ta hoto ta sha'awa ta rushe ta koma kasa ta koma iska ana iska ta to yace amma wa fita wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan nan duniya gata amma can ga abin da yake gaba ita a lahira ɗayan biyu ne ko azaba mai tsanani ko gafara ta Allah da samun yarda Allah ta rage gare ka nan dai karewa take kuma lokaci ba mai tsawo ba can kuma rayuwa ce wadda ba ta da iyaka ko ka yi hama na kira mai hankali kaga zai hama gujewa azabar Allah mai tsanani kuma zai ta samun gafara ta Allah da samun yardar Allah don wannan shi ne abin da alaka ji hankalinmu kenan mu kula da abin da ke gaba dan sai yari ayat da cewa wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur duka wannan matsayin rayuwar duniya ba ta da wani matsayi illa mata kenan rayuwa ce ilguntuwa amma al-ghurur wanda za ta ruɗe ka ta rasa ka rayuwa ta hal abada shi ne kaɗarinta rayuwa ce gajera amma kai ma ka samu gafara Allah da da Allah shi kenan rayuwa ce ta halafata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarin cewa ruwa bukhari kun sun ta inganta dai cewa a lahira babu abin da yi wannan ridwa nake Allah ya gafarta maka kuma Allah ya ce ya yarda da kai domin dan adam kudin aljanna har ana cikin aljannan babu cikakken nutsuwa iyayewa yadda a nan duniya za ka samu arziki da ni'ima da wadata ka tsakar rayuwa kun abin ya gushe to yakan yi a lahira a yi tsammanin kana iya huta daga cikin wannan ni'ima a hudda ka ko kai wata kaba a hudda ka kana iya wata kaba a hudda ka to shine Allah an ce ni'ima da Allah zai bayan aljanna bayan ɗan kowa ya shiga nada munadin ya ahlal janna هل رضيتم هل رضيتم قالوا وما لنا لا نرضى ودا عدتنا ما لم تدعر من خلقك sai Allah zai ce ya adana komai ya isa shine kun yarda komai ya isa sai ce Allah me zai sa me ya saura komai ya kawratar da komu da komi me muke bukata Allah karshe da Allah zai ce musu uhilla alaikum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abada ya ce na tabbatar muku daga yau na yarda da ku ba na ƙara fushi da ku har abada wani ya ba ya halin nutsuwa shi kenan an ƙare shi wancan ganin Allah shi wannan ni'ima ce mahi daɗi amma ita wannan ita ke ba da adadin nutsuwa da cewa ya zo kenan an ƙare ba hudda ba hudda sai nan da yake nan ya gaya mana ga matsayin don ta hara da ilamu kusa wani shi na duniya kenan kuma yariya mana da cewa umar hayatun duniya illa mata'ul ghurur rayuwa ce kun ilka dan shine mata kuma alguwa take rudin mutum ta rasa karsa rayuwa ta hal abada mansur al-hadidin aya ta 20 yace wa qala ta'ala haka cikin al-imran Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa zuhina lin-nasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banin wal qanatir muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'am wal harth ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب Allah ya ce zuyina linnas an kawata mutane abin da ke burge su dan adam abin da ke so ya fara da hubbu shahawat san kayan marmari san sha'awa abin san zuci abin da suka take so kayan amore san amore wannan san zuciya abin da take so he ga shi jero maka su wane ne ha fara minan nisa'i ya fara da mata manyan gari manyan fitina dan sallallahu iya cewa ma tarakatu ba'di fitnatan adra azza minan nisa'i haka manzo Allah ce yace bayana bambar fitina mahi cutar da maza kamar mata kai hatara idan maka wasa ba za ka ga tabaruka kana ji kana gani ta hana ka bin hanyar Allah ka bata ta yi abin ta ga dama kana tsoronta ka kai magana ta ƙiye maka ka tada ma hankali shi na nabi ta hatara eh haka nabi ce sallama bai bar ta ban bar fitila mai cutar da maza kan mata kuma kana gani abu da yawa da ke wakana Allah kiyaye ya hara da kenan babbar fitina ya hara da mata walbanin da diya da jirgin ɗan adam ya je ya zo so yake bakata hau ya je ka musu to ni iya kallo zai ci haram ko ya sana'a ta haram don ya ci da gida ya ci da diya ya kallon haram na baku labarin wannan uwa da yake da nake ce malam wallahi yace ina da mata kaza kuma garin ya zai na buga na buga amma na san abin da zan yi in samu kuɗi gaba in koma hanya ya san abin da zan bar hanya yace na san zan samu kuɗi zan bar hanya amma ina so zan iya in bar hanya in na samu in dawo haka yace min wallahi kullum tashin hankalin iyalai ne to matsalar in kaje wacce zaka dawo babu tabbas ba mu tace ai na kare na da wacce ka dawo nawa suna cikin aikin su da suka mutu shin hadarin ai hadari ne wallahi malami ya gama ya tabbata a Najeriya malami ne ya dan wa ya fahimci sunna kasa mutum cuta ta mai yawa ya buga ya buga kasa magani irin miyagun abokai irin da aka irin abu da aka da abu talib da abu jahal miyagun abokai su bar su da sunna suna tayar da shi sun ga ya buga ya shawu ya buga ya buga ba magani suka ce wani wallahi ga da ake kuma tabbas zaka warke kuma abun ma mamaki ba wannan mai shubha ya tsare ballan halaka ce dan abun bori ne ake wallahi ya ka abu da kana wa wannan ba ya san ga ya sha wahala suka ce kun gaji a daga an maka an kaurki shi ba ka tuba sai ka tuba an ka warke wallahi ce aka ji aka samu kanshi suka take irin da aka ji wajen bori ce wallahi ana borin ya mutu wallahi ba su dawo gida ba ana cikin borin ya mutu kaga asara ta gani sun sun zama mutumin shedanu mutumin kayan mutum samu matsala nan da nake tahiya ka samu kadan yadda ya ce jarraba ta mishi ya kasance jarraba wallahi iya kuma ya fanci sunna ba ya sai halaka ce wai ya kare ne gaba ya dawo in ya warke sai tuba to bai tuban ba aiki ma ba kare ba kuma ya mutu haka mutum ya tara wala da mai yagun abokai don haka cikin fitina abin da aka so ya ce akwai magana diya wa kanatar mukantara ta minata wal fidda haka kanatar mukantara dukiya da ake taskancewa a tara wannan duke zinariya ce azurfa ce wal khayl musawwama da dawakai masu ado abin burgewa wani al'am haka sauran dubin nima wal hasad da kayan gona dole su da kawai duniya kudi abin gona gonakai abin noman rani gonakai sauransu duk su ne da motoci masu tsada an zaba an zaba daukai amma mota mercedes wa take mdb wa take bedu bewud wa take kasan iri irin su kullun shiga mota kullun shi da ya buge shiga mota miliyan da kuɗin abin da kibiri shi kullun daga bin gari ana daga shi wani ya huce ya so mota gubro mota kuna ce gudun shi kenan kun hawa gobarar mota gwada mutane shi mai wani abu haka suke ba wannan abin da ke damun adam ne kenan duk da a wancan zamani duwa kai ne masu ado an ce zinariya duk kamar kamar su dala sai fa duk su ne kuɗi ne kuɗi kuma an gama nau'in kuɗi na can kuɗin tara kuɗi iri iri a tara kuɗi da kayan awo a abin shawa da dabbobi kiwo makiwaci ne haka gonakai ga sanan don Allah da ya jero su gaba daya ya ce zalika mata'ul hayatid duniya duk wannan gaba daya eh to nan an kawo wa'annan kawa ce ta duniya don ana magana ga wanda ya sa duniya gaba ake gama ga matsayinta amma an ce mai imani wanda ya fahimci wannan matsayin duniya wanda ya santa ya fahimce ta shi zai ɗauki dukiyar ko 'ya'yan ko wannan kayan gonar wani abubuwan zai ɗauke su don neman lahirai da ya sai matsayinsu ba su ba ne ba a gaban shi eh shi muka bukatun shi da muka magana su mutanen ƙwarai masu imani dukiya a hannunsu amma ba ta kai zuciyarsu ba kuma ba hana baka mallake ta amma ba ita bace ba hadafinka hadafinka kana da ba ita bace gaya kana da kana kana da kana da hadaf eh ita wasila ce gaya ka samun lahira kuma zaka iya samun lahira da duna abin da aka jero in kai mai imani ne zaka samun lahira da diyan da dukiyar dabbobin ne kowanne zaka iya samun lahira da shi amma idan baka san baka san jikin jike da an zo ne ka sa ta ci a gaba kudin duniya ci a gaba to ga matsayin ta ba ya ce to wannan abin da aka gaya maka da matsayin duniya ya ce wallahu indahu husnul mahab Allah kyakkyawar makoma tana can ga Allah Allah ya shirya ta kidan ita ya kamata ka nema sai kuma ya ce ya kawo fadar Allah subhanahu wataala ya ayyuhan nas inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur wannan kira na Allah ya aham ya aihwan nasu ya ku mutane gaba daya ba wanda Allah ware inna wa'adallahi haqq lalle ku sani alƙawali da Allah yayi na tada mutane gobe kiyama dan hisabi wannan alƙawalin gaskiya ne kaga tada kiyama yama kowa hisabi wanda ya bi gidan aljanna wanda ya gidan wuta wannan alƙawarin da Allah na tada kiyama alƙawari ne na gaskiya duk wanda ya zai mishi tabbas kaka yi shakka don haka falata gurannakum alhayatun duniya kada rayuwar duniya ta ruɗe ka ta sa ka mance da abin da yake gabanka wa fil akhirati azabun shadidun magazimin Allah wa zuwa ko suna can suna jira can ne kada duniya ta rude ka ka manta da abin da yake gabanka yace bayan yace kada dawo duniya ta rude ku kuma ya kawo wala ya gurrannakum billahi nagaru kada shaydan ya rude ku ya turamfan ku mana ya mantar da ku da abin da yake gabanku Allah maka hattara da shaydani dan shine umul abais ya kawo yace wa qala ta'ala الحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين nan ya kawo kan alhakum Allah ya ce alhakum mutakasir mutane yawan tarawa mallaka tarawa ɗiyan ne duke ce ku tara neman tarawa ya shagaltar da ku shi ne alhaku daga lawo ne alhaka an kaza ya ɗauki hankalinka ya ɗauki hankalinku ya shagaltar da ku a takaso shi ne ya shagaltar da ku kulawa da tarawa kura kuna nan ba ku shirya ba abin da yake gaba hatta zurtumul maqabir ha kuka ziyarci kabari na an ka kabari ziyarar kabari na a maka sa a sama shu'ur wai shi ma kabarin ka mutu abin ne ka ba nan bane ba nan ma daga ta kasa fasaji ne dan zama ne zaka yi na dan lokaci ka huce gaba kabari ba shi bane ba karshe sa kashi zaman ziyara yanda dan bulagoro za shi wani wuri ya kai ziyara ije dawo to kabari ma wani wurin hucewa ne ba gida ba ne daga nan za a huce gaba shi na kaca duk abinda idan a nan ta kyau abinda yake gaba ya yi kyau in ta ɓaci abinda ya ɓaci sa usman bin affan ne yake cewa bai gaba wani abin hurgitarwa a rayuwar shi da an zo ne an yi wata sutura saka iya kuka ka ce an yi wa'azi an yi wa'azi kayan nan ba kai kuka ba sai an zo ya ce wallahi ni ban gaba abu mai hurgitarwa kamar kabari ban gaba abu mai hurgitarwa kamar kabari ce domin kabari shi ne daga nan in daga nan ka samu kyau abinda yake gaba ya yi kyau in ta ɓaci abinda gaba ya ɓaci shi ne hatsarin shi yan uwa mukan ce mutum da yawa yakan rudu eh bana shirka akwai ceto wannan da yawa iya rudin mutane eh an ce tunda baka shirka da Allah baka dawo a wuta haka ne to yanzu ka mutu kana zina da kiya ko shan giya ko ƙarya wani abu dai nan mara kyau ka mutu kana yi sai aka binne ka da Allah yanzu zaman kabari kadai fita balaga ka san shiga dubu nawa ka san shiga kana cikin bala'i shi kuma ceto ya je kiyama ne an tashi ko kai nan ko kai can an je tankin ko da ceto haka ne wa haba kuma iya a tankin ma ka hanka ji aljanna ba san abin zai kana hanya ba kaga rudun shedan ne ya sa mutun adam ayin tun da ban shiga da Allah wai mun tsira wannan rudun shedan ne kullun ka guje ma azabar Allah kai gurin da bakin iyawarka Allah kiyaye ya ce kenan kuna nan tarawa ta shagaltar da ku hal kuka ziyarci kabari kalla wannan tsawatarwa ce ko tabbatarwa sofa ta alamu za ku sani abin da ake gamu sakamakon abin da ake summa kalla sofa za ku sani Allah ce kalla bayan tauki da ko tsawatarwa kan wannan halin shagala ya ce lau ta'alamuna ilmin yaqin inda kun sani sani ne yaqini kan kiyama la tarawunna al-jahim za ku ga wuta kaman gata gabanka ko baka je ba kuma sauti kuma ta wannan annaki ko kafin ka je mutum shi ma gaba uwa ba ta ana buta wannan dai cikin sabai wanda yake cewa sallallahu alaihi wasallam sallama kuma zo ya rasul da muka zo wajenka in kana wa'azi muna ga wuta kaman gata gaban mu haka aljanna ma daga mun gusa ya mu shiga hannu ba kenan dai da imanin kana ji abin daga abin kaman ga sha gabanka wannan shine kenan matsayin rayuwar duniya sai ya kawo wa kala ta'ala wa ma hadi la hayatu duniya illa lahawun wa la'ibun wa inna dara al-akhirata la hiya la haywan haywan law kanu ya'lamun Allah ya ce wa ma hadi wani kun ga wannan rayuwar duniya ba komai bace kurin cike take da kayan lahawun kayan shagala da kayan wasanni duniya haka take yace amma wa inna daral akhirah kun gida na lahira lahiya alhayawan anta alhayawan anta hayatu tayyiba hani'a can ake da rayuwa lahiya ta kwarai can yake da rayuwa ta hakika lahira ba duniya ba eh a can lahira can ne gidan jin dadi gidan amore law kanu ya'lamu inda sun sani da sun yi abin neman samun wannan gida tabbas na rashin sanin haka ya sa mutum ke shagala ke barin duniya shi Allah ke sanar da mu Allah sa mutum masu astuwa bayan waɗannan ayoyi sai yake cewa wal ayatu fil babu kathiratun mashahura ayoyi banda wannan wannan wanda ya kawo ne abada ka bane ba yace ayoyi akan wannan mas'ala ta gudun duniya suna da yawa kuma sun shahara an san su amma anan zai tsaya sai ce wa ammal ahadithu fa akthar min an tuhsar fa nunabbihu bi tarfin minha ala sawa alama siwahu yace amma bangaren hadisai wa sun suke magana kan zuhudu guje ma duniya sun yi yawan da aka saka ta min an tuhsar sun yi yawan za a kira ce kaza ne sun huce za ba mana ba a kiddige su ba a kiddige su a lissafa su sun yawan da za a ci an kiddige bakin kaza ne sun wuce haka nan amma duk da sun yawa ba ya lissafa su ya ce fanona biyu bi tsarfe mina za mu faɗakar da mutane da wani ɓangare daga cikin hadisa za mu kawo wanda muka samu alama su yawa da mamarin saura za mu kawo su shi na hadisan farko kan haka ya kawo ruwayar da bukari ya kata musulmi ya kawo ta يتي عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها فقدم بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله فقال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم متفق عليه abin da yake ruwaye ta amur bin auf al'ansari ya ce manzana sallallahu alaihi wasallam ba a sa'aba irta bin jarrah radiyallahu anhu ilar bahrain ya ati bi jiziyatiha kun san nasar ya yi sulhu da mutanen bahrain ba ya kansu su maka wuya ma za su biya jiziya su ne wanda suka zo akwai kiristoci a cikinsu wanda sun zo sun suka zo mukabala da annabi aka yi da yabo za a je a yi mubahala shi da su su kawo ɗiyansu da su a tare da annabi zo ɗiyan shi a yi mubahala Allah tsine ma makareci ko shi ko su abin da ya waɗi akan isa ku je ku shawara suka ce za su shawara da sa suka ce kun gani annabi Allah bai taba mu wahala ba sai an halaka wallahi kan wannan mai kabiya kun wannan ko ba mu imani ba mai kabiya annan mai kabiya zan biya jizya suka ce ba sai suka kima wahala su ne ai to Bahrain akwai kristoci kuma haka akwai majusawa annabi sallama ya yi ce sunan musulmi alkitab da majusa da alkitab da annabi ya amshi jizya a wajen su amma ba a yakaka maka da jizya to jizya ce kenan tunda zuwa ake amso a kawo madina aka suna kan suna karucin suna karucin su amma suna kashin daular islamiyya kasa ba ta karu shine harajin ya ake abu abu bin jarra zuwa bahrain dan ya zo da jizya ta bahrain shikenan abuja abu abu bin jarra fa qadima bi malin min al-bahrain ya kuwa ya zo da dukiya yaje kawo dukiya daga bahrain fa sami'at al-ansar bi qudumi abi ubayda sai an sa suka labari ai abubuwa ya zo daga ba sai akwai dukiya ya zo daga daga baharin abubuwa da labarin shi ya kai gari ya zo madina to don ka aiban da kai fawa fau salatul fajr ma'a zalama kowa ya zo suka cika sallah asuba ce musallaci ya cika babar kowa baran nan suka cika masallaci falamma sallar rasulun sallam in sarraf da annabi kare sallah ya kama hanya da ta yi shi fata'arradu lahu suka ji aka aka aka tare shi ya sai aka aka tare kai huce ana mana bayani a ba kai ba sai huce sai suka bijiro mishi an suka tare shi kenan ba wani bani bayani annabi ya gano su sai fatabassama rasulullah annabi sai dariya yayin mulshin dariya sai annabi yayin mulmishi shine fatabassama rasulullah hinar ahun da ya gansu ma sun tankaro sai mulmushin dariya sallallahu alaihi wasallam sun makala sai ce musu bayan ya mulmushin dariya ya ce azunnukum sami'tum anna abu abu ta kadam bi shay min al-bahrain na san ina tsammani kun samu labari abu abu ya zo da wani abu daga daga bahrain ko shine aka zo ko fa qalu ajal ya rasul haka ne ya zo labari ya zo haka ne musa labari ya zo eh shine ka su kenan fa qala yake ce musu abshiru wa amilu masu ina muku bishara ku yi gurin ku nemi duk abin zai faranta muku ne ku nema amma fa wallahi yace na rantsa da Allah mal faqara akhsha alaikum ba na muku tsoron talauci ku aje hankalinku na bai ba su garanti bai muku tsoron talauci ya huce bana muku tsoron talauci walakinni amma kenan bana muka tsoron talauci amma abinda nake aka sha abinda nake tsoro aka sha an tuba sata duniya alaikum ina tsoro a shunguda muku duniya kama busidat ala man kana qablakum kamar da aka shunguda duniya akan al'ummomi kayan ku aka ba su duniya ina muku tsoron haka a shunguda muku duniya fatanafasuha kama tanafasuha ku rika gogormayya gogormayya akan duniya rigima akan duniya yanda su ma suka gogormayya akan duniya an kwace taka ko kai mu hari an kwace ko haka da hanyoyin nafasa akan gogormayya akan duniya ina muku tsoron haka ina muku tsoron duniya a shimguda muku duniya kuka gogormayya da rigima kuna rigima akan ta fatuhlikakum kama ahlakatum kuma tahallakar da ku kamar ta halakar da yan baya nan menene da annabi hankalin su ku hatara da duniya ba batsala bace a duniya za ku samu amma ya musu hadarin abin da yake biyon bayan mallakar duniya abin da yake biyo bayan a baka duniya abin da yake kawo duk na kasa kaza a saka wani a yau duk ana rigima kasa akwai arziki duk ana wani bala'i yaki ana wani tawayar ma wane ne arziki na kasar ko ya so shi zai mallaka ko wani ne turo ka shi ya mallaka wannan iya haka ne kai ka so kai so kai rike kanka ka kwace shi ce ya kwace ba ka zaka zama layan ba kada ta hawa ma kai ka kare kanka shi ya ma kwace duk rigima duniya haka take duk da kaga ana yaki an kai ana nima wallahi akwai arziki arziki ake nima mutana me zai kai talaka talaka mi zaka talaka katan banza mi zai maka duk ana rigima wallahi ba mu ganta talaka ba wurin talaka duk ana rigima yaki wallahi babu ko dai talaka su marka talaka kansu dukiyar talakawan ce ake wa a mallaka wannan shi din daga duniya tun gana rigimar duniya ana yaƙi iya daga ne ko na tura ko na afirka tun tawaye ne tun gana yaƙi wallahi ba talaka ma ake so ko a abin da yake wurin talakawa ake so a mallaka shi ya nema ya kare kakana da shi ka kwaci haka take kuma za a kare kowa ta yi barta duniya shi kenan wannan ruwa kenan wannan ruwaya bukhari ya kata musulmi ya kawo ta na dai an ki bakin da ya ko ya ce ya ki ba abubuwan jara ya ci bi jizyatiya dan ya ji ya zo da jizya shine haraji ko karan baharar faqadima bi malin abubuwan ya zo da dukiya min da bayan daga baharar kin fasami'at al ansar bi qudumi abi ubaida ansar suka ji labarin zawal abu ubaida ya zo fawafahu salatul fajr suka cika aka gamu aka cika sallar asuba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kowa yazo falamma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam insaraf da annabi ya kare sallar jiya kamar zai tashi fata'arradu law suka tare shi suka bijiro suka zo suka suka nuwo shi fatabassama rasulullahi hina ra'am annabi yayin mulmushin dariya hina ra'am lokacin da ya ga sun tankaro shi sun makala yace musu azunnukum سمعتم أن أبا عبيدة بن أن أبا عبيدة قدم بشيء من من البحرين ناس أما أن كن سامي لأبان أبو عبيدة قدم بشيء من البحرين يازو دونا من البحرين كم فقالوا أجل سكتش نعم شين أجل أجل يا رسول الله فقال شتو أبشرونا قام كوي بشارة وأميل كوي بورم ما سركم دابا ظهران تامو كولي كوي بورنش أما فوالله تنارس إذا الله ما الفقر أخشى عليكم ba talauci ba nake muku tsoro walakini amma akhsha an tubsata dunya alaikum ina tsoran ashin huda muku duniya kama busitat ala man kana qablakum kaman da aka shimuda duniya kan al'ummomi kayinku fatanafasuwa kuka gogormayya akan duniya kama tanafasuwa kaman su ma suka gogormayya akan ta fatulikakum kama ahlakatum tahallakar da ku kaman halakar da su shine ke muku tsoro متفق أن البخاري ومسلم كاوش وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يحتوى عليكم من زهرة الدنيا وزينتها النبي أبو سعيد الخدري كشاف manzana sallallahu alaihi wasallam ya zamana akan minbari wajalasna haulahu muka zamana a gehin shi muka kewe shi faqal sai ke ce mishi inna mimma akhafu alaikum min ba'di tabbas daga cikin abinda nake muku tsoro bayana ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha irin abinda za a bude muku na kawa da adan duniya za ku samu daula annabi ya karantar da su sabin za samu daula za ta bude komai za samu kuma kai wakana tabbas za ku samu bude futuhat shi nake muku tsoro kenan ku yi hattara in wannan abin ya zo amma tabbas za a bude muku duniya kuma sun samu tabbas amma ya musu kashe kafin ta zo muttafaqun alayhi wa anhu wata ruwaya daga dai shi a musulun khudri yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dunya hulwatun khadira wa inna allaha ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzur kayfa ta'malun فاتقوا الدنيا واتقوا النساء رواه مسلم abu sa'id ke cewa radiyallahu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna duniya hulwatun hadira hulwatun khadira kun ga duniya wata abu ce mai daɗi abin birgewa abin sha'awa duniya daɗi ga daɗi ga sha'awa abin birgewa in kalle ta amma yace wa inna Allah ta'ala mustaqallifukum fiha fayanzur kayfa ta'malun Allah ya kawo ku ya sa ku a cikin ta iya dibi me za ku yi yanda kasan ana dakawo masu jarabawa cikin dakin jarabawa ko haka ake da san ake tsarin jarabawa a ba kowa takardu kuma a ba ku lokaci ko na ifrab ko na kaza awa kaza za a yi haka za a ba ku lokaci a ba kowa takarda ana dibin yarkin ya cika shi kenan an ce zaman duniya haka yake da mai ne sai matsayin duniya duka wannan zaman da balle wanda Allah ta balaga duk abin da kake wa control ne ana ba abin da kake duk abin da kake bai taya banza hiyar kake mai aiki kake duk abin da kake wurin kware ne zaman ka a wurin kware ne zaman ka a wurin banza ne duk a da sai yake ba abin da yake taya a banza haka kun a hayaniya shikenan fa abinda naka ke tahiya a banza balla ta yau an rubuta ma alƙalami ko baka alƙalami Allah ya ban dole ga malada ko kenan abin rayuwarka a lissafi take shi ka ta dan adam kai wata rayuwa ce wani halitta ce wanda ake ake bin ake bin ake bin bayan ta gaba da baya ana kiwon ka kai ne kake gafala cikin kiwo kake sai manzo ake ban labarin cewa ma jalasa qaumul majalisan mutane babu inda za su zamna su ƙare hira su tashi lamis kularin sula da biyu illa kama na misali ji fitar himar ya ce ba inda ku zamana a wani wuri ku hira ku ƙare ba ambatan Allah ko ba wa annabi talati ce za ku tashi kuna warin gawa gaman warin gawar jiki wata wata kan abu dauda ke cewa babu inda za ka zamana ka yi zaman awa ɗaya wanda baka sa ambatan Allah ba gobe kiyama sai an gwada maka wannan awon naka gashi aw ko ka shiga aljanna an ce sai ka da dama dama ka a gwada maka gashi wata yarkin ka ya wuce ya wuce maka a banza ba kai sa alheri ba wannan wai ba wannan baka saba ba a za a gwada maka lokacin ka da ya wuce na banza ga kowa baka saba alheri ta wuce sai ka da dama to na ga wannan awon shirri kasa dama kadan ce kenan dan adam rayuwa gare ka wata ke ana binta gaba da baya ba abin da kita naka banza ka san da haka na shi ne hadarin shaidan zai ka fada da kai ya rudu da kai hayariya hira sai kai mutum zai mutum ya hira awa biyu awa uku ko aka bi ka ba kashi bai ciwo wallahi ga haka tafiya abin da ko aka ba kanka bai ciwo amma a ce sallah ce dama Allah Allah ke kare Allah Allah ke kare ilimi ma zai dogo sallah ko dan makara zai wara wada amma yanzu wani ya ɗauko wata da ya ba ta jintan wani ko shugaban kaza ko wani kaza ko wani kaza na hira bai ga laifin wannan ya dogo hira ya kare kaf ko shi kashi bai ciwo ya ji hira kaf ko aka ji bai ciwo ya kare bai ga wani ya dogo ya hira ta tsawo amma liman ya ce ta liman ta tsawo ta wata maganin mutum kenan eh hirar duniya ta banza ta matsawo bata matsawo ko a wannan ya kare babu kai ba sai baka so baka kabari Allah kiyaye wani ke cewa wata mata ce matan shi ke abin da ya kana suke haka suke mata ce ya ce suna jin wazi to amma yanzu menene suna jin nan da nan soyayya kuma akwai wazi a bayan shi yanzu ta shiga ban ɗaki ba ta shiga ba tana radiyo so take daga an ƙare ta kwanta shiga ban ɗaki ta kwanta kuma ta ji wazi shi amma bai wuce ta ba ta so wata kalma wallahi haka ne ba wata bane wallahi haka suke ta na wasu ana wani wani sun dadin soyayya ko na ana wani wani film aka mai episode kan shi kan mutuli hadari ne ya san abin da ke an ya ce ya ce ana wani sayiri ana episode iya ki zara goma ne ko ko talatin ne kuma dan iya makirci ya an zo kusan wani gaba gab ya ce ya ce gobe kuma za ka wani goban Allah Allah yake goban wannan ka a fara bai nan in me yake yi gobe iya yanzu a fara duk wancan abin da aka fara ya zo me aka yi a gaba ya so ke saura tun ya ciki hikima ta hankalin mutane sai an yi da kaf kuma an an tsaye da ba an hana wani abu ba ida ba ta lokaci yayi ko na gama kewa tsari wa ilimi ne ba na gama har da gama ke shi an ji hankalinka dole gobe ka zo duk da kake ka zo a fara da kai kuma an kare ba kare ba sauran a cire sai sa ta zama dole kai ta binta kai ta binta in ofizan ne ya kare da kai kuma ce kuma ga sabo ya zo haka rayuwa take ta yi a banza Allah sa mu gane yace kenan annabi sallallahu alaihi ya ce inna duniya hulwatun khadira duniya wata abu ce mai daɗi abin sha'awa wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha Allah ya sa ku cikin ta ya ajiye ku fa yanzur kayfa ta'malun iya diba me za ku aikata iya ganin ta haka ce fattaqud duniya wa taqun nisa ya mana kashe ku ji tsoron duniya za ta kai ka tabaruka haka ku ji tsoron mata ka ji ku ku yi tsoron mata haka Allah ce haka annabi ce ku hatara Allah ke yi wa an anas radiyallahu an annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة النبي أنا أدعو أنا أيكن حندك هنا بيتم يا الله باب وترى وتحقيق هيرة ولا هيرة تبص هكذا دو ترى وسنا كما ta ake rayuwa hakika muttafaqun alayh wa an wata ruwaya dai daga Abu Sa'id shi ne sahabin wata Abu Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri shike cewa wannan magana ya samo ta daga manzon sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce yataba'ul mayyit thalatha ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnan wa yabqa wahid يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه Anas bin Anas bin Malik ya cewa Anas bin Malik shine Anas bin Malik ya cewa radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yataba'ul mayyit thalatha abu uku ke bin mamaci abun wani uku su menene ahalu iyalan shi iya abokan uwa ya yi duka da fami iyalan shi haɓaka cikin halu wa malu da dukiya iyawa da wani barko ko wata mota pickup an zo da bajima kariya ba wani abu dai to da ka bari a gidan da dai naka ne a lokacin nan kayan ka kayan kai ka eh duka naka ne amma kayan ka mutu da ka mutu an kare dan adam baka sanin batsayin duniya sai kaga wani mai hali ya mutu Allah za ka ga wani mayan salon mayan tafi kanafin irga sai ɗanka da abin mashi an mushawa amma wallahi in kamata bisa bisa wanke ka ciki ya kai gaban da ake Allah bisa bai kamata wasu tafin wannan ka ba tafi wa haba ka ƙare wallahi ba a kaka ba ɗan gusa ma ana ɗan wanke ka a wannan salon kin sai an ji ba nuri mara kyau ba ɓata ba kashi dushi ta za ka ga dushi ko a ware su mun ta wani daki da kai wani dakin ko wata gwalla gwadala ko wata bangaza bangaza ba za ka saka ciki ni malami a cikin Najeriya ta hulla labarin abin tabbas ta yawo kana ga wani wanda ya sani yayi gida mayan gida mai tsada an zo an kauro gidan ya tafi Abuja ya dawo sai aka sida mun aka sidan kin a mutu ka jini zo a cinga sai aka kawo shi aka ce ya mutu ana jira kawo shi ana kashe matar ta ce a kasashe kasashe kasashe kasashe daki matar ta ce ga ba sashe daki kun ta hana ake mamakin ta yi ba ta dakin zai jini ya zuba cikin shi wallahi ba ta dakin dakin ba ta shiga wasu ba ta ba ta dakin zai salon ne da man da man tafi a ciki ba ta aka shan aka shan aka shan daki a can aka wanke shi ya zanta ka amta ga ya zama naka ba shikenan yanzu ya zama nasu kuma ya ma dama wani kudin gugar mai da shi ka kasa shi nan ka yi kudiyawa yanzu ya zo ha haka ne ya haka ne a dama jira yake dama ka kashin shi tana san sare tana san sare iya kun ka yi shi huda ne kurin uwa ya san ga boza ta ga boza ta dangana kun ta tanyi kaga daga ya kawo mutum shi ke yanzu sai yanzu ku a ci arziki ba inu aka yayi wannan abin ba wannan abin na ta tsinya wai ake nawa akai akon kon kai ta kanka kon kai ta kanka kon kai ta kanka yace kenan abu uku ke bin mamaci kenan iyalan shi yan wallahi naga wani wanda yake son ta tana son shi wani mai hali a armeta tsawon shekara wajen 30 zuwa 40 wallahi heda ya mutu kuma kuma ga ya heda armeta suna son juna amma wancan kurin boza kudi bai wa ta yi bare shi amma wala iya suna na wani soyayya akwai ta iya tana rabuwa tana rabuwa kurin he komo kurin ana mamaki wannan haka soyayya tana nan kenan manzon sallama ce kenan yatabul mayyita thalasa abu uku ke bin mamaci ahalu wa malu amalu iyalanka da dukiyarka da aikinka sai annabi ya ce fayarjiu sunan biyu he su dawo wa yabqa wa dai he tsaya abu uku ne an uku in suka yi tare duka za su je he biyu su dawo daya ya tsaya sai manzo Allah ya ce yarjiu ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu iyalai da dukiya za su dawo waye tare da kai aikinka duk wani kusanka da shi ko mun kusanka nika sanka a duniya ɗaya ne menene la ana binne ka bai ta da muje ko bakin kabari zai kwana biyu kai ko awa ɗaya bai yi ka je gani abu mamaki he an binne mutum mai haji mutum mai jama'a kaga an binne an ana tsaye da wani mutawa da kofa ga wani kofar karama ce katanga karama ta ga ana durawa duk duk ana durawa katanga a me a zuwa gaba a cigaba da harkoki Allah ka gaje kowa in je akwai karaman katanga wallahi ba tsaya hoto da kofa ta musu kadan wannan dan lokacin gurin ka bata musu lokaci gurin a zo a shiga harkoki kaje kullum mai hankali kada shagalin duniya harkoki sana ka gyara lafiyarka har sana addininka harkoki kayan ka zo duniya ana yin su da ka zo ana yi aka yi da kai kuma za ka mutu a yi harka bayan ka kun kai ta kanka mu Allah kai washin dursun gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته